الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فابدره إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله قواعد شافنا نوى نعم شافنا عشرين دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد Allah ya daɗin tsira ga annabi Muhammad wa sallama da aminci. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu Alaihi wa sallama. Malam zai kawo maka fassarar waɗannan kalmomi, bi ma'ana kalmar shahada. La ilaha illallah babu abun bautawa da cancanta, illallahu sai Allah. Domin kace la ilaha babu abun bauta. illallahu sai Allah to wani wanda ba musulmi ba zai ce to ai akwai gumaka su ma ababen bauta ne ko wani zai ce maka ai rana ma wasu suna bauta mata wani za su ce wani yana bautar wuta wani yana bautawa ruwa wani yana bautawa mala'iku wani yana bautawa aljanu to sai a ce masa ma'anar la ilaha illallah babu abun bautawa bisa cancanta illallahu sai Allah shine malam yace maka daga cikin ma'anar wannan la khaliqa babu mahalicci wala razika ba mai arzutawa wala ma'abuda ba wani abun bauta bil haqqi da gaskiya duk wani wanda kaga ana bauta wanda ba Allah ba to ana bauta masa ne bil batil la bil haqqi ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل Allah shi ne alhaƙu Ubangijin gaskiya, duk wani abin da ba shi ba wanda ake bauta wa huwal ba'ilu ɓarna ne ƙarya ne, shi yasa yake wala ma abu da bilhaki, ba wani abin bauta da cancanta illa huwa sai shi Allah rabbul ibadi Ubangijin bayi. La yumitu ba mai kashewa, wala yuhuyi ba mai rayawa, illa huwa sai shi Allah rabbul ibadi Ubangijin bayi. To, a nan akwai hakiki akwai majazi. Zan idan mutum ya ɗauki bindiga ya harbe mutum sai a ce ya kashe shi, ko? Ko ya ɗauki wuƙa ya yanka shi ya mutu sai a ce ya kashe shi, a ce wane ya kashe wane. da wannan babi ne na majazi ta gane abin da ya faru a zahiri ana jingina wa ɗan adam amma a haƙiƙa wanda ya yi shi ne Allah nan muna maganar haƙiƙi ne in Allah bai kashe ba duk da mutum zai bai ya kashe ka shi sababi ne Allah yake zartar da hukuncinsa ta hannun bayinsa mai kyau da mara kyau saboda haka idan za ka ji Allah yana cewa man katalan nasa ko faka an na ma katalan nasa jami'a man ahayaha ana magana rai ta ɗan adam man ahayaha duk wanda ya raya ta faka an na ma ahayan nasa jami'a kamar ya laye mutanen duniya baki ɗaya wanda ya kashe fa ka annama qatalan nasa jami'a kaga anan Allah ya jingina kisa da rayawa ga wani makaluki in ya in ya raya kaman ya raya mutanen duniya gaba da in ya kashe kaman ya kashe mutanen duniya yana cewa wa man qatala mu'minan muta'ammidan da kuma wa man qatala mu'minan khada'an Allah ya tabbatar da mutum yana yin kisa to amma ba mai kashewa a haƙiƙa ba mai rayawa a haƙiƙa illa huwa sai shi Allah rabbul ibad ubangijin bayi in kaga mutum ya mutu Allah ne ya kashe shi ka gane ai akwai majazi akwai hakiki hatta ɗaukar rai akwai ayar da Allah ya ce shi ne yake ɗaukar rai akwai ayar da yake mala'ikan mutuwa yake ɗaukar rai akwai ayar da yake a wasu jakadu ne ma ba ma mala'ika guda ɗaya ba akwai ya tawaffatu rusuluna rusuluna yake ko tawaffatu rusuluna jakadunmu su ne suke kashe mutane kaga nan ba ma mutum ne ba ba mala'ika ne ba rusuli yake wa hum la yufarriquna kuma ba sa sakaci kaga da jami'i wata aya kuma yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bihi ka gaya musu malakul maut alladhi ko wukila bikum mala'ika mutuwa da aka wakilta muku ya tawaffakum shi da yake kashe wata aya kuma yace Allahu yatawaffal anfusa Allah shi ne yake ɗaukar rayuka can kuma yace ya tawaffakun malakul maut to duka wannan a hakika Allah ne mai yi a majazi kuma bayinsa su ne suke yi to nan ma yana maganar hakiki ne la yumitu ba mai kashewa a hakika wa la yuhyi ba mai rayawa illa huwa sai shi Allah rabbul ibadi ubangijin bayi saha wannan magana ya inganta haka yake babu saɓani a cikin alhamdulillah amen akabari shafi na nawa shafi na talatin da uku ina za a tashi walmukutaru lissubuhi lokaci abin zaɓi ga sallar asuba wanda aka zaɓa mata a sallace ta a cikinsa min alfajiri daga hudowar alfijir ne ilal isfaril a'ala zuwa hasken nan madaukaki hasken wayewar gari shine al isfar wa subhi idza asfar wuduhun yawma idhin musfira wasu fuskoki a wannan rana ta alkiyama musfiratun masu haske ne Allah aka samu isfaru tun daga hudowar alfijir har zuwa hasken nan na wayewan gari al'a'ala maɗaukaki duka mukutari ne na sallar asuba lokacin da gari zai yi haske ya yi tarwal amma rana ba ta hudu ba kana iya gane wancan mutum ne wancan dabba ne wancan namiji ne wancan mace ne amma kuma rana ba ta hudu ba shine al-isfarul a'ala hasken wayewan gari maɗaukaki to daga wannan hasken ya bayyana to lokacin sallar asuba na mukutari ya fita ta shiga lokacinsa na laruri shi ya sa ce maka wa laruri yuhu larurinsa shi asuba ila tulu'i shamsu zuwa hudowar rana ne daga wannan hasken wayewar gari har zuwa hudowar rana shi ne lokacinsa na laruri bukutarinta wanda aka zaba mata ya kare idan ba larura ba to bai halatta ka jinkirta sallar asuba har zuwa wannan lokaci shi yasa aka kawo shi da sunan daruri sai larura ita ce take halatta a sallace ta a cikin wannan lokacin to da yake ita sallar asuba ita kadai ce ba ta musharaka da kowace sallah bai ce maka wa daruri yuhuma ba irin yadda ya gaya maka a zahar da la'asar ya gaya maka a magarba da isha a zahar da la'asar ya ce maka wa daruri yuhuma ilal gurubi larurinsu yana karewa ne zuwa faduwar rana ya nuna maka sai rana ta fada a zahar da lasu suke zama karani magaruba da isha ma yake maka wa daruri huma ila tulu alfajiri larurinsu yana karewa ne zuwa hudowar alfijir sai alfijir ya hudo sannan magaruba da isha suke zama karani to amma ita asuba ita kadai ce ba ta musharaka da isha a cikin lokacin laruri ba ta musharaka da azahar da ta biyo bayanta a cikin lokacin laruri shi yasa yake maka wa daruri hu larurinsa shi ne asubi ba salatu din ba ka gane yayi don ce maka wal muqtaru li subhi ma'ana wal muqtaru li salati subhi yake maka li subhi to shi ku asubuhu a lugar larabci muzakkari ne shi ya sa ce maka wa daruri yuhu amma mu a hausa kaga sallah kawai muke kira sai mun hada da sallah mu ce sallar azhar sallar la'asar sallar magariba sallar isha sallar asuba to in mun tashi sai mu ce sallar asuba lokacinta ya fita kaga shi lokaci ai namiji ne ko amma in ita ce sai a ce sallar asuba ta tsere ko sallar asuba ta shiga laruri ko ta shiga bukutari tunda ba sallah ya ambata ba asuba ya ambata shi yasa ya kawo da mirin a muzakkari yace wa daruri hu darurinsa shi asubhi ila dulu shamsu zuwa hudowar rana ne daga rana ta hudo to darurin asuba ya kare sai malam yace maka wal qada'u ramako yana wajaba fil jami'a cikin dukkan sallolin nan guda biyar da muka ambata a zaharin da asar magariba isha asuba yanzu wannan hukuncin na dukkan sallolin ne ramako yana tabbata fil jami'i cikin dukkan sallolin nan ma wara a zalika abin da ya biyo bayan waɗannan lokuta wanda muka ambata gaba ɗaya a zahar da la'asar mukutari ya ƙare daruri ya ƙare to ba abin da ya zama wajibi sai ramako wajibi ne kalamu a zahar da la'asar rana ta faɗi haka nan magariba da isha ma wara a zalika shine abin da ya biyo bayan hudowar alfijir dole kalama magaruba da isha in alfijir ya hudo baka sallace su ba shi kuma asuba da aka ce wa daruri ila dulu'i shamsi idan mukutarinsa ya kare daruri ya kare har rana ta hudo to dole kalama sallar asuba duk wani lokacin da ba wannan ba idan lokutan nan guda biyu na mukutari da daruri ya kare baka sallaci wannan salloli ba to dole ne karama ba za a ce tunda lokacin ta ya wuce shi kenan ba sai kayi ba wa man akhara salata duk mutum da jinkinta sallar farilla hatta kharaja waqtuha har lokacin ta ya fita fa alaihi zambun azim bayan ramakon da ya gaya ma a baya to akwai kuma zunubi mai girma a kansa zunubi kuma wanda yake kaba'ira yana buƙatar sai ya tuba kafin Allah ya yafe masa tuba kuma da sharaɗinta ya yi nadama ya tuba kuma ya yi alkawarin ba zai ƙara barin sallah da ganganta fita har ta zama ƙara'i ba sannan Allah zai karɓi tuban saboda ya kila zunubin yake mai azimu kaga daidai yake da kaba'ira kenan kabira illa an ya kuna nasiyan sai dai in ya zamanto yana mai mantuwa ne ya manta bai yi sallah ba har ta zama ƙara'i to wannan in ya tashi ramako babu tuba a kansa na wajibi kuma babu zunubi tunda ba da gangan bane au na'iman ko yana bacci da ya makara bai farka ba sai da sallah ta zama qara'i shi ma babu zunubi a kansa sai dai kawai ramako alhamdulillah sai mu barka da mutuwa ya lema lafiya ya almajira alhamdulillah yawa izziya masu ashimawi da fito ko suna jarrabawa a jami'a Dari da sittin da ɗaya ina za mu tashi a salisu rukuni na uku daga cikin rukunan azumi shine zamanin sauni lokacin azumin ba a yin azumi da daddare wa huwa shi zamanin azumi min ɗulu ilfajir sadiq daga hudowan alfijir magaskanci ne ila gurubi shamsi har zuwa faɗuwar rana ina fata an gane shine zamanin sauri kuma alfijir din ya masa na'ashi da alfadiki ya siffanta shi da mai gaskiya saboda alfijir din guda biyu ne kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah ce alfajiru fajirani fajirun yuhillu da'ama wa yuharrimu salata wa fajirun yuharrimu da'ama wa yuhillu salata yace alfijir din iri biyu ne ana aka samu sadiki da kazibi alfijir na farko yuhillu da'ama yana halarta cin abinci ga mai azumi saboda lokacin sallah bai yi ba wa yuharrimu salata yana haramta sallar asuba dan lokacin ta bai yi ba yace alfijir na biyu kuma yuharrimu da'ama yana haramta cin abinci ga mai azumi wa yuhillu salata kuma yana halatta sallar asuba da lokacin ta yayi to wancan na farko shi ake ce masa kazibi malamai su sufanta mana shi yana bayyana ne jajir za a gan shi kamar hasken rana irin ta kusa faduwa ko ta hudu ko irin rana ta faɗi a yamma ta bar wannan jan hasken to shi kuma a gabar yake bayyana amma shi ba koyaushe ake ganin sa ba to irin wannan alfijir din shi ake masa kazibi ko ya bayyana ba zai hana ka cin abinci ka yi sauri ba kuma bai halatta ka yi sallar asuba a cikin sa wani lokacin ta ba to shi yasa ya gaya maka min tulu il fajr sadiqi daga hudowar alfijir as-sadiqi magaskanci wanda yake bujurowa da haske kamar yadda mai risala ya mana ta'arifin tun daga wannan lokacin ake kame baki ila gurudi shamsi har zuwa faduwar rana fi gairi ayyamil haidi kuma a cikin wani kwanakin jinin haila ba a yin azumi a cikin kwanakin haila wan nifasi da kwanakin jinin biki wa yawmil fitr da ranar idan azumi ko kayi azumi a cikinsa da kowane irin niyya ba ka da azumi wala da niyyar ramadana kai ko da niyyar ramako ko kai ko na kafara ne da halitta kai sha aure ne ina fata an gani bala sana azumin ta dawuji na nafila wa yawmin nahari da ranar idul layya shi ma bai halatta kai azumi kowanne iri ba ko kafara kake yi azumi sittin in ya biyo ta wannan ranar layyar dole ka ajiye ka sha ruwa kuma ka farar ka ba ta rushe ba haka nan gobe da jibi kwanakin yankan nan guda uku duk haramun ne ka yi azumi ko ka fara za ka ci abinci na kwana uku ne ranar layya da kwanaki biyu da suka biyo baya sannan a yini na uku bayan layya sai ka zo na kafarar wal yaumaini ka ji ba da yini biyu ba'adawu da suka biyo bayan idin layya ranar layya da yini biyu da suka biyo baya duka ba a yin azumi a cikin kowane iri ligairil mutamati amma ga wanda ba mai ajin tumati ba amma in mai tumati ne da Allah ya ce famman lam yajid fa siyamu salasati ayyamin fil hajj wanda bai samu dabbar da zai yi hadaya ba to zai yi azumi guda uku fil hajji a cikin aikin hajji ana maganar mai tumati'i fa man tamatta bil umrati ila al hajji fa mastaysara min al hadi fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayami wa sab'atin idza rajatum tilka asharatun kamila to mai tumati'i wanda ba mazaunin makka ba bai samu dabbar hadaya ba ko bai da kudin saya to dole zai yi azumi uku cikin aikin hajji ka gane ai in bai samu ya yi kafin fitamina ba, to dole ne idan aka yi layya yau, gobe da jibi da gata zai azumin nan guda. Shi ma kolan sallah ba zai ba. Abin da ta halatta masa gobe da jibi da gata saboda Allah cewa ya fil hajji. Idan kuwa wannan kwanaki kun suka kare, kaga hajji ya kare. In kwanaki zaman mina aka gama jifa, aka baro mina, aikin hajji ya kare. saboda haka dole ne ya azumci gobe da jibi da gata a jere kwana uku to idan ba mai tumati'i ba kowanne irin mutum ne bai halatta yau aka yi layyar gobe da jibi ya yi azumi a ciki ko kamar yana faɗa ko mai kafara ne almutamati'u kawai aka halatta wa azumtar gobe da jibi shi ma ban da ranar layyan ba yawa ran sallah kam haramun ne al'ad betumati'i kadai aka halatta wa yini biyu al-yawmaini ba'dahu yini biyu da ya biyo bayan layya ko mai kafara ne dole ya ci abinci a kwana uku nan ran layya da kwanaki biyu da suka biyo baya sannan yini na hudu sai ya jona mai risala ya gaya mana da azumin ta ɗauwuki ka gane ai shi ma ba zai yi a yini na hudu ba yau aka yi layya gobe da zibu ba zai yi ba gata shi ma ba zai yi ba saboda shi ne ƙarshen kwanakin zaman mina da aka ce fa manta a jalafi yau mai ni fala isu ma'alai fa manta a kara fala isu ma'alai liman ittaqa to fa manta a jalafi yau mai ni yau mai ni wanda yake nufi al yau mai ni ba da banda ranar layya ranar jifan farko ran goma ga wata ba to duk wanda ya gaggawan barin mina fi yau mai ni a cikin yini biyu bayan layya fala isu ma'alai kaga kwana uku kenan ga lallayya da fi yaumai wa man ta'akkara wanda ya jinkiri ya je yini na hudu har da ranar layya yini na uku bayan ranar layya to fala isma alaihi liman ittaqa babu laifi a kansa ga wanda ya tsaya dan tsoron Allah ba ya tsaya dan yayi sata ba dan yini na hudun akwai wanda niyyar su ba kyau kaga da shi yasa fi yaumaini da ce liman ittaqa yawwa dalilin da yasa ka jinkirta din ba kowa ke iya jira ba saboda dama an gaji ka baro masaukinka ko gidanka tun takwas ga wata ka fita mina tara ga wata ka yi tsayuwan arfa ka zo ka kwana a muzdalifa washe gari ka zo ka yi jifa kwana biyu ka yi jifa kuma a ce an baka damar ka iya tafiya ka iya zaunawa kaga ba kowa zai iya zaunawa to shi yasa yini na uku aka ce famanta akara fala isma alaihi liman ittaqa to shi ma yini na hudun tunda an ba da dama a ci gaba da zama amina kwana uku bayan layya shine yini na hudu daga ranar layya la yasumuhul mutatawwi mai azumin tatawwi haka kawai ba zai azumce shi ba sai wanda ya zama dama yana cikin azumi abin jerantawa na kafara sai ya biyo ta yinin layya zai ci abinci yau da gobe da jibi yini na hudu sai ya zauna ka gane ai amma mai azumin nafila haka kawai ba zai yi ba sai mai azumin tumatti da mai azumin kafara yini na hudun ke sai mai to alhamdulillah misala shafi dari shida da tamanin da nawa to ina za mu tashi dari shida da tamanin da uku misala wane? Tibabu? Su shi kenan na gani. Wa yukurahu tibabu sha'ar bisawat. An karhanta rina gashi da bakin abu. Dayin. Ko? ko wani abu da samaliyan suke zuwa a shafa musu a jikin gashi kaga yana baki yana walki ko yana kyalli yana yalki wannan makaruhi ne kar hanjin ya fi tsanani ga mai farin gashi mutumin da ya tsufa ya yi fulfula kuma baya so a ce masa tsoho sai ya je ya rina kansa da bakin abu ya dawo irin na samari wannan makaruhi ne bin gani taharimin ba tare da haramci ba ba haramun ba ne hannun na karhanci ne na hannun karahaki ne ba na hayu taharimin ba ina ba ta an gani kasan fukawa su suke bayyana mana irin hannun da manzan Allah ya da yawa za ka zanta na ha rasulullah sallama an kaza manzan Allah ya hana yin abu kaza sai su duba su gani a fikihu menene hukuncin wannan hannun hani ne na haramci ko hani ne na karhanci ko hani ne na tsafta ba gane ai hanin iri uku ne akwai nahayu taharimin akwai nahayu karahatin akwai nahayu tanzihin ka gane ai nahayu taharimin wannan kala'an haramun ne nahayu karahatin wannan kuma na karhanci ne an so ka bari amma idan kai ba za ka ce ka aikata haramu akwai nayu tanzihi shi kuma na tsafta tsafta saboda yin abin kazanta ne kamar abin da maza Allah ya hana shan ruwa a bakin jarka na har sunullahi sallallahu sallama an sakai fi famil kiraba ya yi hani a sha ruwa a bakin salka ko tandawara saboda in ka sa baki wancan ya sa baki sai ka ga ƙarshen ta baki abin yana wari yawwa ya zama ƙazanta ya hana ka nemi kofi ko moɗa ka tsiyaya ƙasha ka sha ruwa da bakin buta ko a bakin jarka ko a bakin gora maza Allah ya hana to amma ba na hayu tahrimi bane ba na hayu karahati bane na hayu tanzihi wannan hani ne na tsafta na tsaftacewa su malamai sun san matsayin hannu to shi yasa malam yake maka wai kurahu babu sha'ari bi sawadi an karhanta lina gashi da bakin abu min gairi tahrimin ba tare da haramci ba wala ba asabi amma babu laifi da rina gashi bil hinna'i da lalle mutum ya kunsa lalle a furfurarsa ba zai ɓoye furfurar ba amma zai rage kaifin hasken gashi za ka gan shi daga ka gani ka san furfura ne amma kuma ya yi ja walkatami da kuma ƙudiji ko ka ce shuni shi shuni ai shuɗi ne ba ko ko a yawwa in aka shafa baya ɓoye furfurar amma ana gane farin gashi ne amma kuma an canza masa launi ya yi shuɗi da kawai ko da baki ne a ido in an shafa shuɗi yake zama yawwa to shi ne katani wasu na ce masa makasha ko makasa wani ake faɗa ne makasha yawwa to duka dai abinda in aka shafa ba zai ɓoye fulfular ya mai da ita baki ba zai canja masa launi ya zama ja ko shudi amma kuma daga an gani an san farin gashi ne aka shafa masa to wannan babu ne bal manzo Allah ma ya umarci sai na Abubakar a ranar fatu Makkata ya shafa wa babansa Ibn Abi Quhafa wannan shuni din ka san a cikin manyan sahabbai ba wanda Allah ya yi wa ni'ima da baiwa kamar sai na abubakar cikin manyan sahabbai na yake faɗa ba ƙanana ba a cikin sabon maza Allah gaba ɗaya ba mutumin da babansa musulmi ne ko ya musulunta mahaifiyarsa ta musulunta matansa sun musulunta ‘ya'yansa sun musulunta shi ma musulmi sai abubakar shi kada Allah yi wa wani ba gane a cikin sahabbai gaba ɗaya su manya nake gaya ma wanda suka musulunta tun a maka a sabi kunar awwalu na minal muhajiru na wal ansar ba wanda ya samu wannan nema sai shi kada shi musulmi ne iyayensa uwa da uba sun musulunta matansa gaba ɗaya sun musulunta ‘ya'yansa sun musulunta ba wanda ya samu wannan a manyan sahabbai sai shi kaɗai sai da waɗanda aka haifa a cikin musulunci bayan an yi hijira da ba uban ya musulunta da uwar aka haife shi a madina to wannan kam dama ya zo duniya ne a musulunci amma wanda yake da ba musulunci yake ba da shi da iyayensa da 'ya'yansa da matansa gaba ɗayansu musulunta suka yi ba wanda ya samu wannan sai da na abu shi ma na yayi wa Allah ya ta masa ta musulunta tun kafin hijira amma babansa ibn abu kuhafa shi ga musulunta an aka yi hijira aka shekara takwas sai ranar fatuhu makkata Allah ya masa tsawon kwana ya kaune shekara ɗari ya tsufa gashin kansa da faje da gemu fari ba kamar auduga da aka zo fatuhu makkata ranar ya zo ya musulunta shi ibn abu kuhafa babansa yana abubakar to da manzo Allah ya ga gashin nasa ya yi fari da kasan mutum ya tsufa sabon tsufa da tsohon tsufa farin gashin ma yana bambanta shi da yake gashin ya daɗe da yin fari ya yi fari fat kamar auduga da kan da sajen da gemun gaba ɗaya fari fat sai maza Allah ya ce sana abubakar ka je ka nemo shuni ko lalle ka zo ka shafa masa gashin nasa fari ya yi yawa to kaga wannan in bai zama sunna ba dai ba za ka sai makaruhi ba inda har maza Allah ne ya umarni a shafa masa lalle ko shuni yasa nan mali yace wala ba sa babu da fi bihi da rina gashi ai bi sawadi sha'al ko sibaji sha'al wala ba sa bihi babu laifi da rina gashi bil hinna'i da lalle wal katami da shuni wani har rasulu alaihi salam manzo Allah alaihi salam na hazzukura azzukura shine maf'ulun bihi na naha ar-rasulu alaihi salam na hazzukura ya hana mazaje musulmai allibasul hariri ga ɗaula tufa na alhariri. A nan, tunda ya ce na ha, to na hayu ta harimin ne, ba irin wancan na luna gashi na hayu kara haƙin ba. Ina fata an gane, su walan fito ba ruwansu kawai za su kawo maka hukunci. ya hana musulmi maza da tsaura tufa na alhariri wa takattumin zahabi da kuma yin zobe na azurfa menene zinare wa takattumin zahabi da zoben zinare ya haramta wa maza musulmi wa an takattumi ya hana maza da mata musulmai bil hadidi da zobe na bakin karfe wannan ba bambanci tsakanin mace da namiji abinda aka halatta wa musulmi yayi zobe da shi a zamanin manzon Allah abu biyu ne idan namiji ne to an haramta masa zinare sai dai azurfa in mace ce an halaka mata zinare an halaka mata azurfa amma gaba ɗayansu maza da mata an haramta musu yin zobe bil hadiri da bakin ƙarfi ina fata an gane to yanzu da zamani ya kawo roba wasu sukan yi zobe na roba za a ga an sa a hannu a ɗan yatsa to shi ne hukuncinsa shi ba yi da hukunci shi dai ba zinare ba ne ba azurfa ba ne ba kuma ƙarfe ba ne ya halatta ko bai halatta ba to wannan kuma Allahu a'lamu ga dai eh duka tana babin alhadidi ai nau'i ne na ƙarfe duka haramun ne ka gane ai wata rana da a sayidina ali kafin haramcin ya bayyana ya yi zo da na zinari da ya zo gaban manzala sai manzala da ah yau kuma ali shigar yan daudu kai ita ya yi alfon lai mai faru ta a to na ga kayan irin zoben mata na zinari washe gari da ya koma sai ya sa zobe na bakin karfe da ya zo sai wanzu ah yau kuma ali shigar bokaye kai bokaye ne suke zoben karfe washe gari da ya je sai sa zo ba azufa da ya zo ko yanzu ne kai zo da na maza yawa yanzu ne ka fito namiji wannan tun kafin haramci ya nuna cewa bai dace namiji ya yi zoben zinare ko na karfe ba da kuma daga ƙarshe ma haramci ya zo kada wala ba asa bilfir dati kaji ba babu laifi ga maza musulmi bilfir dati da azurfa fi hilyatil khatami cikin ado na na zobe ba laifi maza su yi ado da zobe na azurfa wa saifi su yi wa takwabin su ado da azurfa shi ma banda zinari takwabi ba fa kalfan da ake sala za a kira shi da azurfa ba marikar ko kuma kunnuwan takwabin ko kuma ƙawanya suna masa ƙawanya a jikin kunnuwan guda biyu ana masa azo da azurfa wannan babu laifi a jikin takwabi wal mushafi da gafaka ta alkur'ani mushaf alkur'ani da aka masa gafaka wannan igiyar da ake riƙewa tsakanin gafakar da igiyar a yi ƙawanya yawa maɗaukan kaga ai ai ai nan na fata sai kuma a sa igiyar a jiki ko to babu laifi wanda suka isa yawa su yi ƙawanya ta azurfa da za a sa ta a jikin gafakar sannan a kawo igiyar a ɗaura a jiki wanda zai zama shi ne maɗauri ana yi wannan shi ma babu ne wala yuj'alu zalika amma ba a sanya azurfa fili jami a cikin linzamin doki wannan haramun ne almubazaranci linzamin doki ya zama gaba ɗayansa ƙarfen na azurfa ne ko kuma a'a an yi ƙawanya ta azurfa an ɗaura a jikin linzamin haramun ne wala sarjin wala sirdi na doki a masa ado shimfiɗan nan da ake ba ana sa wani abu mai kyale-kyali ba eh sa ne ko si to ku da hausa ne kuke zuwa sirdi ko asali larabci da sardu sirdi ma suke sa wasu dalu ma suke sa sirji ake sa ko sirdi to yawa yawa asali jimun ne sarju shi ne sirji na doki bai halatta a masa azo da azurfa ba wannan magana azurfan fa ake iya inda aka halatta maka dobe jikin takwabi da gida alkur'ani ba gane eh ya shi ne dai zoba amma ba a sa shi a cikin linzamin doki ko sirjin doki wala sikinin wala wuka ba ta kai matsayin da za a mata ado da azurfa ba bai halatta kai wukar azurfa ko kuma an kela ta a ce matsaukanta ko kunnuwanta ko a liƙa mata awarwaro ko ƙawanya ta azurfa bai halatta ba wala fi gairi zalika wala cikin wani wannan duk wani abu da ba wannan ba bai halatta ga namiji musulmi ya sanya masa azurfa da sunan ado ba ina fata an gani wa yatakattamu nisa'u bi zahab amma ya halatta mata su yi zobe da zinari mata musulmi ya halatta su yi zoben zinari wa nuhiya amma su ma an musu hani an takattumi bil hadidi kaji ba ga yin zobe na bakin karfi bai halatta in dai mutum musulmi ne mace ko namiji ya yi zobe da bakin karfe ba haramun ne wal iktiyaru abin da aka zaba min ma ruya daga hadisan da aka rawaito fit takattumi cikin yin zobe akwai hadisai da dama da suka rawaito yanda manzo Allah yake sanya zobe wata ruwaya manzo Allah ya sa zobe a dama wata ruwaya ya sa a hagu wata ruwaya duka hannu biyu dama da hagu ya sa zobe wata ruwaya ya sa a ɗan ƙuri na hannun hagu duka a rawaito hadisai suna da yawa ina fata an gane to malam yace abin da aka zaɓa musamman a malikiya mimma ruya daga abin da aka rawaito na hadisai fi takattumu cikin sanya zobe shine a takattumu sanya zobe fil ya fare a hannun hagu inda shi mai risala to zai gaya maka wuce bai ce fa in ka sa a dama kayi laifi ka gane yayi amma dai wanda aka zaɓa ko in ce wanda ya zaɓa mana a fahimtarsa don zai faɗi dalili dalilinsa na zaɓin hagu ya ce li anna tanawala shay'i domin ɗaukan abu bile mini da hannun dama ne musulmi a ɗabi'arsa ta musulunci komai da dama yake ɗauka ko in zai ɗauki noma da hannun dama in zai ɗauki abin sha da hannun dama ko to sai yake fa huwa ya akuzuhu shi zai zai riki wannan zoban nasa ne bi yaminihi da dama tunda dama shine ya saba dauko abu daga ya dauko da dama wa yaj'alu sai ya sanya shi fi ya kari a cikin hagunsa wannan shine hujjarsa na zaku sa zobe a hagu ba wani hadisi ne da yake banta ba yawwa an rawaito an sa a dama an rawaito ya sa a hagu amma shi abin da ya fi zaɓa shi ne a sa a hagu saboda ne ana ɗaukar abu da dama ne in ya ɗauko zobensa da dama wa ya aluhu fi ya farihi sai ya sanya shi a hagun ɗinsa wannan shi abin da ya fahimta kenan amma wasu malamai saboda hannun hagu ana amfani da shi wajen ƙazanta da shi ake wanke kashi farko kenan in ka sa zobe a hannun hagu kaga dole in dai ba sunan Allah bane da shi za ka yi tsarki ko duk wani abu na najasa da shi kake gusarwa to zai iya yiwuwa wajen tsarki wani abu na kashi ya makale a karkashin baka sani ba ka zo kai sallah da shi kuma ka ga babu sallah ko to ala ayi halin dai wasu sun zaɓi daman shi ma ya gaya maka abin da ya zo a fahimtarsa ya zaɓi hagu wasu sun zaɓi dama saboda ana tsarki da hannun hagu kuma zai iya ɓoye wani abu na najasa idan mutum ba mai kula ba ne yana wankewa sosai to alhamdulillah sai min mali ya kuma ne hashiya bai zo ba askari shafi na nawa na'am na za mu tashi shafi na saba'in da bakwai to ina ne azkari shafi saba'in da bakwai na za mu tashi to ƙarshen kalma ma kenan shafi na ƙarshe ba a ƙarshe wai zuzudul mu'tammu mai koyi da liman yana yin sujjadarsa ba'aji ba da ƙaza'i bayan ramakonsa raka'o'in da suka tsere masa. Ka gane ai, idan masa buki ne, sujjada ba ta kama limaminsa to ba adin nan zai yi ta ne bayan ya lama rakawoyin nan da suka tsere masa wani imamu kaga shi liman wanda ya masa hamza a sama ya dawo da ita ƙasa amamu ne ko imamu ko kisir a ƙasar hamzar ya yi wani imamu liman ya hamidu sahawar mu'tami yana ɗaukewa rafkanuwar da mamu ya yi mamu ne yana tare da liman sai ya yi rafkanuwar da take sa ƙabri ko ba'adi to liman ya ɗauke masa kuma da aka sai ya ɗauke masa ba shi zai yi masa sujadar ba ya ci alfarmar liman ba zai yi ƙablin ba ba zai yi ba'adin ba wa fi ta'ammuli tarki sunnatin a cikin ganganta barin wata sunna duk sujudi da yin sujjada ƙabli a dalilin barin wannan sunnar wa adami da rashin yin sujjada ƙablin ƙaula na an yi zuwa guda biyu ka gane ai dama sunanta sujudu sahwi ai babu sujudul amdi ko sujada rafkanwa to shi wannan da gangan ya bari to a ce masa shi ma tunda wanda yayi da mantuwa ma an umarce shi da yin sujada balantana wanda ya bari da gangan in har ba a yafe wa wanda yayi da mantuwa ba to bai kamata a yafe wa wanda yayi da gangan ba saboda haka wasu malamai suka ce zai yi sujada kabli in ya bar sunna da take jawo kabli da gangan aka ce zai yi sujada kabli a kauli na farko kauli na biyu kuma wa adamihi da rashin yinsa inda dai ya je can ya gamu da Allah amma Allah ya ga dama ya karbi sallarsa ya bar sunna da gangan tunda ba farilla ya sunna Allah ya ga dama ya ki karba tunda ya tozarta sunna amma ba wata sujudul amdi da zai yi tunda babu sujudul amdi ka taba jin sujudul amdi sai dai sujudul sahwi sujadar rabkanwa aka sani babu sujadar ganganci inda da gangan ya bari suka ce ba zai yi sujada ba inda ya rena sunnar ya bata da gangan to wannan ya rage tsakaninsa da ubangiji in Allah ya so ya karbi sallar a haka tunda farillai sun samu sunna sai ya tauye da gangan in Allah ya so kuma ba zai karba ba wala sujuda li tarki fadila babu sujadar rabkanwa dan an bar mustahabi dan mutu a kawaidi babu guda ya ware babu fisahu lazi la sujuda lahu ba yawa saboda mustahabi ne ko sunna ce wata ba ta da karfi ba a yin sujada kabri dan an rage mustahabi wa abduhul kalama gangantawansa yin zance la li islahi ya ba domin gyaran sallah ba ya ganganta zancen wannan ganganta zancen mubdulu mai bata sallah mutumin da ya magana da gangan a cikin sallah kuma ba dan sallah sai ta rikice ko ta ɓaci aka tambaye shi me ya faru ya yi magana ba kasan akwai babin da ya halatta a yi magana da gangan amma domin gyaran sallah inda mai ahalar ya kawo mana a ƙarshe din nan wajaza lahumal kalamu fi tilkal hala da yace sa'ala adalaini ya tambayi adalai guda wa in shakka fi khabari in yayi shakka cikin labarin mai cewa subhanallah mai cewa subhanallah a bayan liman ai labari yake ba liman cewa sallah bata cika ba to in yayi shakku cikin labarin nan yana ganin kai anya sallar nan ku bata cika ba yayi tahiya yayi sallama tunda yazo na zaman tahiya ba wani da subhanallah yana ga raka'a hudu yayi inda raka'a hudu ce yana ga raka'a uku yayi in mai uku ce yana ga raka'a biyu yayi in mai biyu ce ya zauna zaman tahiya ba wanda ya masa subhanallah sai da ya gama ta yace assalamu alaikum sannan wani ta subhanallah anya babu dimuwa a cikin wannan tasbih kamata in yayi ramfanon daga ya dago ya zauna a ce subhanallah ko to a irin wannan yanayi ne bala yace wa in shakka fi kabarihi in liman ya yi shaka cikin labarin wannan ne cewa subhanallah to sa'ala adalai ne ya tambayi adalai guda biyu ya ce wane da wane gaskiya ne sallan nan bata cika ba ya kama sunaye adalai aka ce masana to a nan ne aka ce wajaza lahumal kalam zance ya halatta gare su su adalan nan guda biyu fi tilkal halati a cikin wannan halin to a irin wannan zancen ka gane ai sallah ba ta ɓaci amma mutumin da ya zance da gangan lali islam ya ba domin gyaran sallah ba mubtilun wannan zancen mai ɓata sallah ne wa in kalla ko da ya karanta ko mun kankanta ko harafi ɗaya ya furta ka gane ai ko bugumura aka yace sallah nake yi kenan sallar ka ta ɓaci kan za akwai wasu waya kamar wahayi ana sallah wai aka bugo wai sai ya ɗauko ya duba ya ga waye sannan kuma ya tafi to wannan ba abin da nake illa ka amsa masa aiki in dai har za ka duba ina ina batun hudurul kalbi da kushu'i eh a ka'ida abin da ake nema bai kamata ma ka ji rinke ba ko baka sa asalin ba yanda ake nema ga mumini in yana sallah da aka ce ya jefar da duniya da abin da yake cikinta wal mu'minu idza qama li salati araba an qalbi an kulli ma fi wallah wa taraka dunya wa ma fiha ringin baya cikin abin duniya aka ce ya bar duniya da abin da yake cikinta bai kamata ma ya bi ƙarar ringin din ba kamar yadda aka ba mu labari akwai wani malami a Kano suna sallah irin musalla din nan suna cikin sallah ranar sallah ne sai sarki ya zo wucewa ya yi hawa talayi ana sallah da aka idar shi bai sani ba duk kaɗa-kaɗan da ake yi da yawan jama'a da algaita da kakaki yake wallahi shi duk bai sani bai san wai sarki ya wuce sai da aka gama lokaci ya yi tsawo ma sai da ana hira wadata kai yau sarki ya yi hawa ya sa kayan da kaza ke ah sarkin ta ina ya duka ni ban ji ba ban gan shi ba kaga ai lokacin da nake sallah ce ka gan shi yace yace to duk wanda ya ga sarki ya sake sallah yace to wanda ba wala ya ga wai duk wanda ya ga sarki ko ya ji kidan sarki to kawai ya sake sallah eh wala shine shine wallahi ai sai wani malam da wannan malam matsayin kai wanda matsayin ka ne ai watakila ladani ma zai ya sarki ya ce duk wanda ya ga sarki ko ji kiɗan sarki kawai ya sake sarki to kaga bai kamata ma ka ji ringin din ba ballantana har ka ɗauko kuma ka duba wa yake kiran ka sannan kuma ka ce za ka sata a salim wannan duk bai dace ba a jikin sallah sai ya ce lali sahuhi maganar da yake ɓata sallan nan ba wanda aka yi lisawi domin rafkanuwa ba. Yi ɗin yana koma ga alkalama, ba ya ce wa amduhul kalama ba? Ganganta wasu zance yana ɓata sallah wa in ƙalla ko ya ƙalanta. Sai ce la lisawi amma zance kaɗan ɗin ba wanda ya yi don rafkanuwarsa ba. In don rafkanuwa ya yi, wannan baya ɓata sallah sai dai sujjada ba a bi. Shi ma na rafkanuwa ya ce illa an ya kasura sai dai in ya yawaita. shi na rafkanuwan ma idan koda da rafkanuwa ne in sai da ya yi ta zance ya yi ta zuba yana ba da labari ta zana ah ashe sallah nake da sallah ta ɓaci wa su'alun wa su'alun tukun mai ainu da tari baya baya ɓata sallah wa udasun da atishawa wannan adabi na na laɗin nan la lisawi hidin nan yanzu an shigo abubuwan da ba sa bata sallah ne tari shine su'al mai ainu in ka ce su'alu mai hamza shine tambaya ba su'al tambaya an hamza ne mai ainu shine tari tari baya bata sallah dan ba da gangan ake yin ba yana rinjaya ne wa udasun da atishawa ba ta bata sallah wa galabatul buka'i da rinjayen kuka na tsoron Allah da mai ahalar yake maka wa buka'ul kashi muguta faru to tunda ba da gangan ake yi ba shi yasa ta maka galabatul bukalin jayi idan kai ne saboda riya ka kirkiro kukan kake yi dan a ce wannan mai tsoron Allah ne to kukan nan ya bata masa amma irin jayar ka yayi ka kasa daurewa saboda tsoron Allah a cikin sallah yasa har kai kuka har murya ta bayyana wannan za ka ji masu kuka har tsayawa suke sai sun kyakya kukansu sun koshi sannan su ji gaba to duk wannan baya bata sani in dai rinjayar ka yi ba kai ka kakalo shi ba wa yabtudu ha sahul hadasi rabkanuwar hadasi yana bata sallah rabkanuwa mantawa kai a ce sallah kake sai kai tusa a to ba ruwan shari'a da mantawa kai sallah ta ɓaci ko ka manta kai fitsari a jikin sallah wa galabatu da rinjayensa kana sane ba kuma da gangan ba fin ƙarfin ka sai tusa ta ɓaci shi kenan ta ɓata sallah rabkanuwar hadasi wa galabatu da rinjayensa fin ƙarfinsa ballantana kuma ganganci wal hatu haka nan da kyalkyalewa da dariya shi ma yubilwa yana bata sallah latta basumu banda murmushi idan murmushi ne wannan baya bata sallah wala shay alaihi fitta basumi bi ne ahalin ka gane ai shi cancewa yi wa man da hika fi salati badalan salati addahiku ya kawo shi da kaka hatu din to amma shi murmushi da aka sai baya bata sallah wahal yanzu lahu shin zai yi sujjada da huga burmushin nan don a yi polishin ɗinsa burmushin ma ba ne masa ake ba duk sanda ya murmushi a sallah sai ya shiga da ba a ji ko kuma a'a ba zai yi ba kaula an yi faɗi zuwa guda wata nahanuhu a gyaran murya shi ne a tanahanuhu kana sallah ka fi ahim ba ana yi ba in zahara minu maƙadi'ul hurufi idan mayankar haruffa ya bayyana daga wannan gyaran muryar to fa kalkalami kaman zance ne inda rabkanuwa kai za ka yi sujada ba a ji inda gangan ne sallah ta ɓace an yawanci gyaran murya dai ba fitar da harin to amma an har maƙadi'ul hurufi ya bayyana minhu to hukuncin su ɗaya da zance a sallah ka gane aiki amma in gyaran murya ne wannan baya bata sallah wa illa idan maqadiul hurufi bai bayyana ba a cikin gyaran murya fala baya bata sallah saboda hadisin sayyidina ali radiyallahu yace kana li min rasulullahi sallama madkhalani yace ina da wasu wasu lokuta guda biyu da nake shiga wajen manzo Allah sallama a dukkan yini ka san shi na musamman ne shi dan cikin gida ne maza Allah ya ba shi wasu lokuta guda biyu da yake zuwa suke ganawa yake to wa kana idza jitu wa huwa yusalli maza Allah ya kasance in na zo masa ne yana sallah idan nayi sallama yake tanahanaha bi sai yayi gyaran murya gare shi ne at-tanahanu wannan suna ne wanda fi'ilin tanahanaha sai yayi gyaran murya kaga in mutum yana daki yana sallah in kai kana sallama kana jiran ya amsa ma ya ma izinin shigowa shi kuma sallah yake kaga ba zai amsa sallama ba to sai manzo Allah ya gyaran murya in sai na Ali ya ji gyaran murya ya san manzo Allah sallah yake sai ya jira shi in ya dadda sallah sannan sai ya mar izini ya shiga to wannan aka samu halaccin gyaran murya tunda har manzo Allah yana yi baya bata sallah sai dai in harafi ya bayyana a cikin gyaran murya walau ta ba'ada ta gane ai da wannan gyaran muryar zai nisanta bi haifu yugayiru na zama salati ta yadda yake canja tsarin sallah abu tsalaha ya ɓata sallar wa in waje ba ko da ya waje ba ko da yinsa ya kama dole ko da wani yaro ne zai fada dam ko zai fada shadda kaga dole ka yi abin da zaka kubutar da rayuwarsa to idan kai ta gyaran muryar uwar bata ankara ba shi yaro bai fasa tafiya ba to ya bata ma sallah in har ya canza tsarin sallah a ci ayyukan sallah babu gyaran murya abin da yake nufi in yayi da yawa ya dace yana shi ne saba'ada har ya fitar da shi daga nizami na sallah to abu dalaha ya bata sallar nan wa in waje ba ko da yin sa ya zama wajibi alhamdulillah sai ne Allahu alwali ba sallah suna ciriki kai akwai ba sallah suna ciriki an zo suna sallah an ɗaga kayan sai a yi haka ko a yi haka idan idan tun da shi ba sallah ke wani sai a sai mai burki sai a yi haka idan idan ya kai farashi da ake so sai a gyada kai sai ya ajiye kuɗi sai ya ɗauka yau tona tsofi mata a irin kasuwannin suna mata za ka suna haka eh eh eh eh eh ya zo canza to ka ga wannan wannan ga wannan ne to ka ga wannan taba'ala asayu ga yuru yuzaman salati wannan sallah ta bace ba in waje ba ka ga jagunsa a yawo waje ba tunda za a dauka masa kaya yau sai ne ne annahu alwazi shafi na nawa shafi na ɗari da saba'in da biyar ina za mu tashi to mun gama tamrinatu na'ibul fa'ili za mu shiga abin da ake ce masa na'ibul fa'il na'ibun fa'ili ka san na'ibi a sallah ko wanda in liman bai zo ba shine yake yin sallah yake mayewa liman niyaba kenan mayewa ko to shi fa'ili ne fa'ili a cikin jumla idan kace ja'a zaidu ko daraba zaidun amra ko ko misali da qur'ani daraba allahu masalan daraba fi'lu madi ko allahu shine fa'ilun marfu'un ko masalan shine maf'ulun bihi mansubun daraba allahu masalan to idan ka cire kalmar lafazin allahu sai ka ce duriba masalun ya ayyuhan nasu duriba masalun fastayi'una ko akwai wa daraballahu masalan abdan mamlukan dan an fitar da fa'ili shine Allah nan kuma suratul hajj aka ce ya ayyuhan nasu duriba masalun an diga misali kan Allah ya diga misali daraballahu masalan Allah ya diga misali duriba masalun an diga misali to idan ka cire kalmar Allah to masalan din nan shi zai koma ya zama na'ibul fa'il tunda fa'ili baya nan mai ɗaukar rufu'a to mafu'ulin nan za a tada shi daga fataharsa ya dawo ya ɗauki rufu'a ya zama na'ibi ne na fa'il ka gane yayi in ka ce daraballahu sai ka ce masalam in ka ce duriba sai ka ce masalun masalun din ya zama na'ibi tunda fa'ili baya nan to zai dawo ya ɗauki rufu'ar fa'ili ta yi hukunci a kansa shine ma'anar shine misalin na'ibul fa'il al'amsila yace fatahal waladu albaba kaga irin wannan daraballahu masalan fatahal waladu albaba nan fa'ili ya fito alwaladu yaro shine fa'ili fatahal baba ya bude kofa to a gefen hagu kuma lamba ta dai shi ma sai aka ce futihal babu an bude kofa kaga a can an ce fatahal waladu albaba nan kuma ka ce fiti albabu to albabu din nan da aka masa rufa shine na'ibul fa'ili shine ya maye rufa'ar fa'ili na biyu aka ce akalal fa'arul jubna alfa'aru tsera akalal jubna ya cinye dakashi a gefen hagu aka ce ukilal jubnu an cinye dakashi ba ai ba faɗi waye ce ba an cinye aka ce to aljubnu shine na'ibul fa'il kasaratul hirratul ina'a alhirratu kyanwa kasaratul ina'a ta kalya ƙwarya ta fasa ƙwarya sai sai aka ce kusiral ina'u an fasa ƙwarya al'ina'u shine na'ibul fa'i qadafatil bintu zaharata albintu yarinya ya mace kada qadafat ta tsunko az-zaharata fure sai sai aka ce utifatiz zaharatu an tsunko fure ko fulawa to wannan albabu da aljubnu da al'ilawu da azharatu a gefen hagun nan su ake ce musu na'ibul fa'ili to alhamdulillah eh yawa shi yake zama na'ibul fa'ili in ba fa'ili a jumla an faɗi fi'ili sai aka faɗi maf'uli babu fa'ili to maf'ulin nan mai fata'a shi zai dawo ya zama na'ibul fa'ili kuma yana nan a maf'ulin sa fa sai dai a ce mabniyun liman lam yusalli fa'ilu ko a ce mabniyun lil majhul amma dai shine na'ibun fa'ilin alhamdulillah sai ne ba babu dari da talatin da nawa to ina ne a aribin jumalar asiya kamalar irabin jumlolin nan masu zuwa na ɗaya shi ne mata yuzra'ul ƙasar yaushe ne ake shuka rake alƙasabu sukari kenan karan zaki in ka ce alƙasabu yana ɗaukar rake yana ɗaukar takarda duk wani kala mai zaki an suga ne suna ce an rake ne suna ce masa alƙasabu sukari to kaga alƙasabu a nan shine na'ibul fa'idu wanda muka yi bayani yanzu amma an kace mata ya zura'u zaidun sai ka ce alƙasaba yaushe ne zaidu yake shuka alƙasaba rake to nan alƙasaba zai zama maf'ulun bihi mansubun amma tunda aka ce yuzra'u ba yazra'u ba to dole alƙasabu shine na'ibul fa'il na biyu shine ruwai da akaka ko ruwai da akaka eh ka dan dakatar da dan uwanka akwai an amhilhum ruwaida ko ruwaida kuma la tukiru an jahalati bi bakai wa udwani wa aini jafai da shi Ibrahim a cikin diwani ruwaida kuma ku saurara la tunkiru an jahalatin kar ku yi inkari akan jahilci abinda baka sani ba kar ka ce bid'a ne ko haramun ne yana magana yana bada kari akan wuridin tijaniya ko da yake wa in qulta halgal wuridan hadu muhammadin aqulu la amurdi li ghairi safai famal wuridu illa dhikru lillahi wahdahu tusalli ala al-muqtari khairi wara'i فما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره فورidi li da'il abdi ainu dawa'i da yake ruwai da kuma haurara la tunkiru kar kuma na inkari an jahalatin akan jahilci li bagayin saboda zalunci wa udwanin da shishigi wa aini jafai da ainihin wauta in kaga munkiri yana inkari ɗayan ukun nan ne ko dai bagayin tsantsan zalunci da rashin adalci wataƙila shi ma malamansa suna irin wannan abu ko suna da irin nasu fahimtar da ta kama da wannan amma ya rufe ido a can saboda rashin adalci shi ne babu zalunci wa uduwani da shishigi ƙetare iyaka ta'addanci ko kuma ainu da fa'i ainihin wauta shi ne jahilci to a nan ya ce matayi zura'ul ƙasar yaushe ake shuka kalan zaki ruwai da akaka ka jinkirtar da ɗan uwanka ko ka dakatar da ɗan uwanka ashrabu dawa'a ina shan magani laila nahara dare da rana mansubun ne bi nazil kafir wannan ai fi lailin wa naharin ne da aka cire fi sai zama laila nahara na hudu ma ra'aitu abal hauli min qablu da min kuma aka ce qablu ma ra'aitu abal hauli ni ban ga ma'abocin tsoro ba min qablu ka gane ai gabanin yanzu sai sai yanzu na ganshi kenan kafin yanzu a baya kenan ni ban ganshi ba to alhamdulillah sai ne to ina ne mu wata hadisi na nawa dari nawa da nawa dari da sha tara babu jami'in gusulin janaba wannan babi ne da yake tattaro mana hukunce-hukuncen wankan janaba. Haddasani ya haya an malikin, an nafi'in Allah Abdullahi ibn Umara, kana ya kulu ya kasance yana cewa, la ba'asa babu laifi an yi guta sala, a yi wankan janaba da fadlil mar'ati da ragowar ruwan wankan janaba na mace. Ka gane ai, ko da tattala tsoma hannu, ba karkatawa take ba tana ɗiba a ƙwarya ko a bahu ko a bokiti tana wanka in dai ta yi ta gama ruwan bai jirkita ba to babu laifi don namiji ya yi wanka da ragowar ruwan wankan mace sai ce malam ta kun ha'idan matuƙar ba ta zamanto mai jinin haila ba au junuban ko mai janaba a nan ya yi istisna'i don ta yi wanka haka na jin daɗi ko watsa ruwa domin sanyi al- wato a gusul tabarruji ba da sabulu ba ruwan da jinkita ba ka iya yin wanka na ibada da shi matuƙar ba mai haila ce ko mai janaba wa hadathani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umar kana ya araku yana yin gumi fi saudi a cikin tufafi da ya daura izar ɗinsa da kwarjallansa da ya daura a lokacin zafi yakan yi gumi a cikin wannan tufa wa huwa junubun kuma yana da janaba in ya je yayi wankan janabarsa su ba yi sallifi kuma yayi sallah cikin wannan tufafi duk da yayi gumi gumin mai janaba ai ba janaba bane ba najasa bane yawwa gumin da yayi da wannan tufan gumin mai janaba ba najasa bane wa hadathani an malikin an nafin anna abdullah ibn umara kana yadkhulu jawari jawarihi ko sai kuma me to yana wanke gaɓaɓuwansa jami na jariha rijilai ko ya gasiru jawarihi a rijilai jawarihi kuyanginsa kuyanginsa mata jami na jariya ashe ba jawarihi ba ne ba jawarihu ba ne jawarihi kuyanginsa ya gasiru suna wanke masa rijilai ƙafafuwansa guda biyu wa yu'inahu kumrata kuma sai su bashi mayafi kimar wannan namiji ne kumra mace mayafi jannasu al-kumur wal yudribna bi kumurihinna ala jubihinna za su bashi mayafi wa hunna huyadun kuyangin nasa suna jinin haila jinin hailan su bai hana su wanke masa kafa ba ya nuna maka mace mai haila jikinta yana da tsarki tsakanin ka daidai don ta daba ka da shafa ma najasa wasu ila maliku ala juli game da mutum lahuli suwatun yana da matayen aure wa jawari da kuyangi da yake sadaka da su hali ya ɗau'unna zai iya takun su jami'an gaba ɗayan su qabla an yakta sila kafin yayi wanka matan ba masu haila bane shi ɗin ya yi jima'i da matar aure abinda aka haramta masa ya sake takun wata matar ta aure amma ku yanginsa ko nawa ne zai iya takunsa a dare ɗaya ko a yi an ce lahuni suwatun matan aure kaga akwai mai kwana ko to da rana ko da safe ya taki matarsa da hantsi ya taki baiwarsa da yamma ya ƙara takun wata baiwar to ya halatta ya tashe su kabla an yanka tunda kafin ya yi wanka ya taki matarsa da yi wankan janaba ba kuma ya zo ya taki baiwarsa da yi wankan janaba ba ya ƙara taku wata baiwar bai yi wankan janaba haka ya halatta faƙala imam mali ya ce la ba sa babu laifi ya an yi sifar rajulu jari ya tayi namiji ya taki kuyanginsa mata guda biyu a lokuta mabambanta qabla an yabtasila kafin yayi wankan janaba fa amma nisa'ul hara'iru amma mata ya yantattu yana nufin matan aure fa yukrahu an karata an yusiba rajulul mar'atal hurrata ya taki ba ta ta aure yantacciya fi yawmil ukra a cikin yinin wata saboda ai ana raba kwana in ka taki wannan ka zo ka taki waccan duk baka yi wanka ba kaga ya nuna ayi ne kenan to ina haƙƙi raba kwana in wannan a yininta ne ba ka yi laifi ba to waccan da ka take ta ai ka yi laifi inda ka take ta a yinin da ba nata ba shi ma ka ga a nan ba wai mas'alar haramcin ya take su da janaba ba ne ko ya take wannan bai yi wanka ba ya take wancan ba shi ne ya hana ba a mas'alar bai halatta ya take su a yini ɗaya ba tunda akwai haƙƙin raba kwana fa amma musibar jariyata amma miji ko kuwa Ubangijin baiwa ya taki ku yankarsa, sun mai musibar ukura sannan ya sake takun wata baiwar, wa huwa junubin yana da nazarsa ta farko bai yi wanka ba, wala ba asa da zalika babu laifi da wannan. Wasu ila malikun an rajulin junubin, an tambayi imam malik game da hukuncin mutum mai janaba, wubi alahu ma'un da aka ajiye masa ruwa, yadda sulubi da zai wankan janaba da shi. Fasaha sai ya manta, mustahabbin nan na karkatawa ya wanke hannayensa kafin ya tsoma hannu a cikin ƙwarya sai ya manta fa adkala asbu'ahu ya shigar da ɗan yatsa safi cikin ruwan ɗan yatsa ɗaya yana da janaba sai ya sa a cikin ruwan da ya arifa harral ma'a min barbihi domin ya gane zafin ruwan daga sanyinsa ya sa an kai masa ruwan ɗini ka san mata su sun saba da ruwan ɗini suna wankan jebu in sun kai ma ruwan zafi kar kai garajen watsa a jikinka yawwa mai zafin mai daidai ɗin su kai a wajen ka ya ma zafi da yawa kamar gishiri ne a miya su sai su ce ai gishirin nan ma bai ji ba sai kuma sai ka ya kama ma baki to aka kai maka ruwa sai ka tsoma ɗan yatsa don ka gane zafinsa daga sanyinsa ƙala malikun sai ka in lam yakun asabu asbahu azan in wani najasa ko mani dama bai taba ɗan yatsan nasa da ya tsoma a ruwan ba fala ara zalika ba na ganin wannan tsoma hannun da yayi yunajisu alaihi ma yana najasantar masa da wannan ruwan in har ɗan yatsan ya taɓa najasa ne kuma sai ya manta ya tsoma domin ya taɓa ya ji da sanyi ko da ɗumi to sai a duba ruwan ya jirkita a dalilin tsoma ɗan yatsan in ya jirkita to ya kunce masa tsarki in da jirkita ba to kuma sai dai a ce makaruhi ne amma zai iya yin wanka da shi alhamdulillah sai ne bulugu shafi na nawa ko hadisi bulugul marami hadisi na ɗari takwas da saba'in da bakwai mu a namu warwahu abu dauda wani lumaja ɗari nawa wannan da tamanin ne ake wa'an abi hurairata ɗari takwas da saba'in da bakwai a namu وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله يا شيء من أكذا أموال الناس duk wanda ya karɓi dukiyoyin mutane da sunan bashi ko za a je a yi wata harka ko kirala da za a juya a samu riba a lokacin da ya karɓi dukiyar nan yuridu a da'aha yana nufin bayar da ita da kyakkyawan niyya ya karba da niyyar zai biya addallahu anhu Allah zai biya masa ko a duniya ko a lahira tunda Allah ya halatta bashi dalili da bukata ta sa ka zo ka ci bashin mutum niyyar ka in ka samu za ka biya eh to ma'ana ta farko Allah zai taimaka maka ka samu ka biya wannan bashi ba za ka mutu ba sai ka samu wannan abin da za ka mutu inda kana da niyyar biya in kuma Allah ya kaddara ajali ya riske ka baka samu kariya ba to a lahira Allah zai biya ba tafsir Allah tana da yawa ka gane hadisi yana daukar a duniya yana daukar a lahira in ne da kyakkyawan niyya kuma kullum a niyyarka in Allah ya hore ma za ka bayar to Allah zai taimaka maka ka biya wannan bashi wa man akaza yuridu itlafaha wanda ya karɓi dukiyar mutane yana nufin hallakar da ita ba da kyakkyawan niyya ya zo ya karɓi bashin ba ba da kyakkyawan niyya ya zo ya ce a bashi kaya zai kawo balas ba da niyyar ya ci banza ko da sunan damfara to a tilafahu Allah ta'ala Allah zai hallaka wannan dukiyar shi kansa ba zai amfana da ita ba shi kansa abun ba zai albarka a hannunsa ba in ka tambaye shi me yayi da ita wannan moriya ya ci me ya samu a dalilin wannan duke da ya karba ba zai iya ce maka ga abu ɗaya takamaimai da ya amfana da ita saboda me innamal a'malu bin niyyat ayyuka duka suna gudana ne gwargwadon niyya rawahu al-bukhari wa ana aisha radiyallahu anha qalat tace qultu ya rasulullahi na tambayi manzo Allah nace ya ma'aikin Allah inna kulanan haqiqa wani da kamar sunansa ba ka gane ai mai takariji ya ce wannan wanan kana yahudiyan min ahlul madina wani ba yahude ne daga cikin mutanen garin madina ka zan sabai suna kyamar faɗin sunan ba yahudi saboda me saboda kiyayyarsu ga Allah da manzansa sai ta ce wani hakika wane tunda aka ce fulani an san shi sunansa aka faɗa ba cewa aka inna rajulan wani mutum ba in cewa aka inna rajulan to mutumin majhuli ne ba a san shi ba amma tun da aka ce fulanin wane ta faɗi sunansa mai ruwayan ne bai faɗa ba wane kadima lahu bazbin mina shami ko bazbin tufafi na tsatsumbo kadima lahu ya gabato gare shi mina shami daga ƙasar sham ɗan kasuwa ne a tajiri ba yahude a garin madina yana aika yaransa da bayinsa na kasuwa su je siyo masa tarin kaya daga sham to sai aisha ta ji labari wannan ɗan kasuwa ba yahude kayansa na kasuwa ya zo garin madina daga sham sai ta ce wa manzala falau ba alta ilai da ka aika masa ba kansa minu sau baini ka kalbi bashin tufafi guda biyu mayafi biyu na yafawa da na ɗaurawa minu daga wajensa nasi'atan amma bashi jinkiri ba kuɗi hannu ba shine nasi'a ila mai sara har zuwa lokacin yalwa lokacin ana cikin tsanani kuma ta ga tufafin manzo Allah ya sha ruwa bayi da sabon tufafi sai ta so a ce da ya kalko bashin tufafi guda biyu a jinkirta masa shine nasi'atan ila mai sara zuwa lokacin yalwa ai mun san fa naziratu ila mai sura ko ila mai sara duk lugace guda biyu mai sura da mai sara shikenan maza Allah sai karbi shawarar uwar gida fa ba asa ilai sai ya aika wa bai hudan nan cewa ya ba shi rancen tufafi guda biyu kafin a samu wadata. Famta na sai ya hana, yi ka ji adalci na musulunci ba za da iko da za a danna shi a ƙata ma. Tun da shi ne yake da fawa yanzu a Madina, daular ce a garin Madina. Amma saboda adalci na musulunci da adalci irin na manzan Allah, ba Yahudan ya hana kuma ta shi kenan kayansa ne yana da iko. أكرمه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات وانا حديث إمام حاكم إمام بيهقي sun fitar da shi kuma mazajen sanadin hadisin thiqatun amintattu ne hadisi ne ingantacce wannan ya nuna maka halaccin cin bashi ba a gun musulmi ba har a wajen kafiri kuma yana nuna maka halaccin yin mu'amala ta kasuwanci da kowane irin mutum kwarai kuwa tunda ai akwai 'yan kasuwa sahabbai wanda watakila eh masu kuɗi ba za su hana ba bayan ba za su hana ba za su iya bar masa ce ayar sulallahi an baka kyauta shi ko baya son ya takura wa mutum ba ka gani cinikin da ya yi da ibn abbas ko ibn umar ne na raƙumin nan da ya kasa ya masa addu'a raƙumi ya miƙe ya tafi da taɓa irin ta ba manzo Allah ya ce to ka sayar min shi yace la ya rasulullah yace bi'itin bi'itani ka sayar mishi yace la a na uku da yace ka sayar mishi yace to na sayar maka da aka zo gida amma ya sharɗanta sai ya sauke lafsun sannan ya aika manzo Allah la kuma manzo Allah ya yadda da yaje ya sauke kansa da ya kala kuma manzo Allah ya ce a ra'aitu ni ma kasuka shin kana da san na tilasta maka kaga manzo Allah wasa ya tilasta mutum akan kayansa yace to ka je na baka raƙumin da kuɗin ma da muka yi ciniki a farko na baka kuɗin raƙumin ma ka je na baka saboda misala ba ya so ya ɗauka kamar ya tilasta maka to kaga a nan wasu za su iya ganin cewa su ji nauyi har su ba maza Allah bashi su da ya kamata su kawo masa hadiya har yana da buƙatar sutura har sai ya ci bashi to gudun wannan zai iya sa maza Allah ya kewaye wajen wanda ba nauyi tsakaninsa da shi kuma ya hana kuma maza Allah ya hannu yau yi mana in musulmi da ba zai haɗa maza Allah ya nemi abu a wajen ka ko kyauta ka hana balatana bashi yake in ya samu zai biya to ka gone yana ɗauke da fikin mai zurfi a cikin wa ana bi hurarata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama az-zahru gadan baya az-zahru asali ba baya bane yana nufin bayan dabba raƙumi da doki da jaki da alfadari wanda ake hawa bayansu yurkabu ana hawa wannan bayan ne bi na faƙatihi da abincinsa idan kana marhuna in ya zama abin jinginarwa idan ka ba mutum jinginar doki ko raƙumi ko jaki ko alfadari to duk wanda yake ba shi abinci yana da haƙƙi ya hau bayan wannan dabba idan da ka kawo jinginan nan ya karɓa ya baka kuɗi bashi kun yi sharaɗin kai ne dabba kai za ka dinga kawo mata abinci da abin sha shi dai tana hannunsa ya riƙe ba za ka karɓa ba za ka sayar ba sai ka biya shi kuɗin to yana da haƙƙi kuma idan wata buƙata ta taso zai zo ya karɓa ya hau kayan tunda shi yake kawo mata abinci in kuma kun yi da sharaɗin kai da ka karɓi jirgina kai za ka bata abinci har zuwa lokacin da zai biya ya karɓa to kana da haƙƙi ka hau bayan wannan dabba inda ba za ka bata abinci a banza kana kallon ta wata dabbar ba zai kama ciyar da ita fiye da kuɗin da ka ba da lancen ba aka baka jirgina eh kamkaman doki da yake cin hatsi yake cin dawa yake cin ciyawa to a sharaɗi duk wanda aka sharɗanta shi zai ciyar da ita to yana da haƙƙi ya hau gadon bayan ya ce wa labanu darri nonon da ake tatsa yushrabu ana shan sa bi nafaqatihi da abincinsa shi ma idan kana marhuna iya zama abin jinginarwa ne idan ka karɓi jinginar saniya kai da ka karɓi jingina kai kake ba ta dusa da ciyawa to kana da haƙƙi kai da ka karɓi jingina ka tatsi nononta har lokacin da zai biya ka kuɗin ka ya karɓi saniyarsa in kuma kun sharaɗi shi zai kawo mata abinci to ba ka da haƙƙi a nononta ya kawo mata ruwa da dusa da abinci tana hannunka a gidanka in ta yi nono ya taru ya zo ya tatsi kayansa wa alal laziyar kabu nan yana mana ƙarin bayani annafaqatu shine muta'alliqun bi alal lazi annafaqatu ciyarwa tana waje ba alal labiyar kabu akan wanda yake hawan bayan dabban nan wa yashrabu yake shan nonon wannan dabba wannan kamar yana fassara maka jumlolin farko ne wa alal labiyar kabu yashrabu an nafaqatu ciyarwa tana waje ba akan duk wanda yake hawan bayan dabban nan ko yake shan nonon dabban nan idan ta jingina ce rawahu bukhari to alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun da sun kaumarce mu da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدره وامتنانه العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب